أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا شاهد قوة رمضان هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da wato biyar kenan ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara wato ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya a cikin suratul tauba a jiya mun tsaya aya ta 47 zuwa aya ta 48 lokaci yayi muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya za mu tashi kenan a aya ta 47 zuwa aya ta 48 a shafi na 195 farkonsa kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alaramma Allah ce da ƙadib ta gawar fitnata min ƙabu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون
ibnu ashur kamar yadda muka faɗa a jiya ya ce laƙadibta ƙaul fitnata jumla ce ta ta'alili da Allah ce ya buguna kumul fitna suna neman muku fitina mun ce fi'ili mudari'i yau gobe jibi gata abu ne wanda yana maimaituwa to wani yana iya tambayar me yasa an ce wannan shine ɗabi'a su sai Allah ce a'a ai kafin haka laqadibta ƙaul fitnata min qabl ajiya sun yi an gane ko sannan kuma suna ci gaba da yi kenan ba abin mamaki bane ya zama to ko gobe in ma za su iya aikatawa na fata an fahimta sai ta zama to ta'lili ne da Allah ce wato yabguna kumul fitna to dan saboda laqad ibtaghaw al fitnata min qabl sun nemi fitina min qabl tun gabani kalima ta fitina zaka iske tana daukan ma'anoni daban-daban a cikin alqur'ani mai girma wanda yana daga cikin abin da nake kira zuwa ga dalibai yan uwana kalima in ka san tana da wata ma'ana ba kullum ba take zuwa da wannan ma'ana a cikin alkur'ani ko cikin hadisi shi yasa rashin koma ma littattafan da suke bayanin ko sharhin hadisi ko littattafan tafsiri ka yi amfani da gundarin larabci shi kaɗai karan kansa za ka iya jawo matsala mai yawa kalima ta fitna wani lokaci tana iya zamantowa mi tana iya zamantowa shirka wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah ko wai kuna dinu kulluhu lillah a cikin suratu wato al'amfani kenan ko ba haka ba a bakar kuma babu kulluhu sannan kalima ta fitna tana zakwa da mitar zakwa da ma'ana azaba ko abinda an ka zanarkar da shi cikin wuta zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun kalima ta alfitna wani lokaci tana zakwa da ma'ana ta mi ta bada uzuri ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أين العذر سؤكر فيه to kaga ma'anonin da take ɗauka ka koma cikin littafin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ya ke babi ya bada misalai na irin waɗannan kalmomin masu zakkuwa su da ma'ana ɗaya biyu uku hudu biyar fiye da haka sannan akwai wani littafi yana da muhimmanci kwarai a cikin wannan fage sunansa alwujuhu wan nadha'ir na imamu damagani wanda shi ma ya tattaro irin waɗannan mas'aloli duk kalmar da dukkan ta in ka cin mata cikin alkur'ani sai ka ce tana ɗaukan ma'ana kaza a'a asalin ta wani lokacin kaza take ɗauka amma kuma cikin siyaƙin da ta zo sai ma'anarta ta bambanta ba sani ko mun fahimta ba ko kuma ka diba cikin al-mufradat fi gharibil qur'an na imam al-asfahani amma babu waɗannan littafai kaga akwai matsala Allah ya kyauta to almuhimu ne laqad iftaghaw fitnata sun nemi fitina min qablu tun gabani nan fitina suna nufi ana nufin wato shine wato sun yi kokarin sanin yadda za su kange mutane daga addini shine fitina nan su fitini mutane an gane ko su hana su fahimtar addini shi yasa duk yadda ka zo da gaskiya duk yadda kake so a yi aiki da gaskiya duk yadda kake kwatanta a yi aiki da gaskiya waɗansu tun da maslahar su ba ta cikin wannan abin ko kuma akwai maslahar su amma za a ɗan rage musu abin da suke samu sai su nuna wannan abin ba alkhairi ba ba sani ko mun fahimta ba Allah ce wa qallabu lakal umura qallabu sun jujjuya dama kalima ta alqalbu da ranar fitar da sun an juya abu ko ba kadan bane shi yasa zuciya ma saboda rashin tabbatar ta akan hali guda aka kira ta alqalbu wa ma sumiya al-insanu illa li nasihi wal alqalbu illa annahu yataqallabu an gane ko to wa qallabu fi'li ne na qallaba fa'ala kenan fa'ala yuf'ilu taf'ilan qallaba yuqallibu taqliban wa qallabu laka al-umura suka jujjuya al'amura nan laka kana iya dauka tana da alaka ne da fi'ili kenan qallabu laka al-umura sun yi juyar da tunaninsu laka kenan sai zamanto wato fi'ili na qallaba yayi ta'addi da lamu ma'ana muta'alliki ne ko mu ce muta'alliki ne laka kenan sun juyar da tunaninsu laka gare ka ko kuma ka ɗauki allamu lamu ta'ali wa qallabu lakal umura kenan wa qallabu umura sun tsaya sun yi tunani nan al'umura ana nufin kamar laraba sun ce qallaba al'amra fi shay'i ma'ana ya tsaya yayi tunani dogon tunani yayi zurfin tunani ina fata ana fahimta ta kamar yadda malam bahaushe ga cewa gani na ina kashewa ina kwasawa mutum na zaune ne ce ina da ina kashewa ina kwasawa to ai ba kasa kaya na shiga yana kwashe su ba ma'ana yana tsayawa ne yana dogon tunani a cikin al'amari ina fata an fahimce ni sun yi tunani yadda za su yi su jujjuya wato al'amura laka don kai don kai sun kai wannan abu ko ba haka nan bane ina fata an fahimta allamu cikin larabci tana iya ɗaukar ma'ana fiye da goma sha biyar lamu ka koma cikin huruful ma'ani ka ga ma'anoninta daga kakkata yi wuri ko da yaushe kaga lamun ka bata ma'ana guda aje a samu matsala Allah ya ce to hatta ja alhaqu har sai lokacin da gaskiya ta zo shine mi wato nan nasara ake nufi an gane ko shine abinda Allah ya alƙawarin zai ba a manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nasara Allah ya bashi nasara mun fahimta kuma nan ba ana nufin nasara ba duk inda suka je wajen yaƙi sun ci nasara nan ana nufin a jumlace ina fata an fahimta a jumlace tunda an yi yaƙin badar kafin wadda gazwatu tabuka Allah ya ba manzon shi nasara ko ba haka bane in tastaftihu فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أن باسوا نسر أو أنسوا يكيكين أنك كافين ونن na fata an bincike sai da mutum duk wannan in an hada su a jumlace banda inda sun ka samu matsala an gane ko to kenan Allah hatta ja alhaqu gaskiya ta tabbata nasara Allah ta tabbata dan dajin da an ka ciwo shekara daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas har ga shekara ta tara lokacin da ita suratu tauba ta sauka kenan ka san tabbas Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nasara mun gane wannan ko to nan kaka ce alhaqu gaskiya domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tun da yazo da gaskiya yazo ko ba haka ba wa zahara amrullahi al'amarin Allah azza kinan ya buwaya ma'ana yayi karfi an gane ko amrullah nan ba ana nufin umarnin Allah ba Allah ya ce ayi kaza ko ayi kaza a'a sha'anin Allah addinin Allah ake nufi anan wa hum karihun suna kyama suna kyaman mi suna kyama addinin Allah ma'ana suna tare da ku amma ba sa kauna addinin Allah ya ci gaba haka ne da yawan mutane waɗansu waɗanda kake tare da su kana tare da su amma ba sa fatan ka ci gaba shi yasa ba kowa ake gaya ma wata nasara wadda aka samu a rayuwa ba in ba ka fahimci wannan mutumin yana kaunar ka ɗari bisa ɗari ba ba wani abin da kuke ɓoye ma juna ka daina yawan gaya ma mutane cin nasarar da kai ina fata an fahimci ne domin wannan zai sa zamantakewa ko ta ɓaci kuma hasara ta shigo to tun da haka nan ne shi kenan sai a bari ba sai na gaya ma ba saboda akwai irin wata nasarar da a rayuwa ba ko ake faɗa ma ita ba mun fahimci wannan to wanga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an ka aikata ma wannan malam ba sai mun yawaita bayani ba tun da wannan aya mun dan yi bayani akan ta sai mu je aya ta gaba minhum man yaqulu udalli
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيط
na'am in mun ka zo cikin jalalaini da shi muke farawa don fassara kalmomi da ɗaiɗaikun kalmomi da bayani a takaice wanda insha Allah ta'ala mutum zai iya fahimtar sa ba tare da an tsawaita bayani ba ya ce wa minhum daga cikinsu man ya kulu akwai wanda zai ce wato i'zalli in za ka haɗa sai ka ce wa minhum man ya kulu zalli an gane ko domin akwai hamzatul wasli ita hamzatul wasli in ba farkon karatu ta zo ba to ba a tashi da ita ma'ana ba a karantawa da ita shi sa aka kira ta hamzatul wasli akwai hamzatu qat'in alhamza mai qat'un wadda ana yankewa ma'ana ita ko farko ko tsakiya ko ina ta zo sai an yanke an karanta da ita masani ko mun fahimta ba to ita wannan hamzatu waslin da yawan ɗalibai suna samun matsala wajen karatunta domin tana da hari uku ita ba ta da wasali sai kaga kamar an yi mata swado ko ba ka dan bane to idan za a fara karatu da ita ko tsakiyar aya ne aka tsaya za a tashi akan ta ko ko a farkon aya ne to hali uku gare ta wani lokaci tana komawa fatha ga ta da swadon amma fatha ce in ya zamanto lamun ta alta zo bayan ta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kaga ita ce nan ta koma da fatha ar-rahmanu ala al-arshi istawa duk inda ta zo cikin al-fataha gare ta to daga nan kuma sai ta dauki kasra shi ko inda take daukar kasra in ta zo cikin fi'li an gane ko ko kuma wuri cikin suna ina fata an fahimci ni ko cikin suna ko cikin fi'ili domin tana takwa cikin suna tana takwa cikin fi'ili imru'un kaga ai suna ne to idan ka dibi harafi na uku ka rike da kyau in mun ce harafi na uku in ka lissafa da ita in mun ce harafi na biyu idan baka lissafa da ita ba to in ka ɗauki harafi na uku in yana da kasra to ita da kasra za a karanta ta idan harafin nan na uku yana da fatha kuma ita ma da kasra za a karanta ta kenan harafi na uku ko yana da fatha ko yana da kasra ita da ni za a karanta ta da kasra ya za mu gane wannan misali za a bayan ihdina siratal mustaqim cikin fatiha ihdina harafi na uku muke gare shi kasra sai aka karanta ta da mi kasra a wani in yanzu sai ce ahdina siratal mustaqim ko babu su saboda ba a je wajen malamai an kai karatu ba so shi kai sai ya karantar da kai ne da kai ne ka ji darga shi kuma idan harafi yana da fatha kuma nan ma kasra ake karanta ta da shi nan cikin suratu tauba za mu zo ayoyi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum to istaghfir kaga alifun ita ce hamzatul wasl ta farko sinun na biyu harafi na uku ta unko to mi gare shi fatha nan ba kasra gare shi ba kuma istaghfir lahum ba ta astaghfir lahum sai kuma hali na uku inda take ɗaukar damma shine idan ya zamanto harafi na uku in an lissafa da ita wato yana da damma cikin suratu yusuf uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum kaga uqtulu da ita hamzatu wasl harafi na biyu qafun harafi na uku menene ta ummi ke gare shi damma to uqtulu yusufa usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su yasa wani sai su rikitar da shi bai san ya ake karantawa ba saboda baka ce wajen malamai ba kuma shi wani abin da ya dauki karatu kawai wasa yana nan rike da wata mas'ala bai san yadda ake karatu bai san komai sai shi zaman shi bai iya zuwa wajen malamai ya tambaya sai dai can in sun haɗu da wani sai ce kai Allah ta malam da Allah da kuma kun ba da minti biyu mallan ayan ga wallahi na ta dini yadda zan karanta ta wallahi na kasa amma Allah wallahi a taimaka ni amma kuɗi su kana iya tiya ka je ka nemo amma shi karatu da baka iya zuwa kai ka zo ka yi tambaya aka tanta maka to shi yasa abubuwan duk suke ta lalacewa Allah ya kyauta an gane ko to kun ji yadda ka'idar ta take ina fata an fice wannan na ba da shiri wato a gurguje wa minhum wannan aya wato yake cewa shi mai jalali ne daga cikin su akwai manyan kulun da yake cewa idan li kenan in zaka fara sai ka ce idan in zaka hada sai ka ce wa minhum man yaqulu dhalli baka cewa yaqulu idan li wannan kuskure ne ba karatu da ba an gane ko daga cikin su akwai mai cewa kai mini izini fi takhallufi cewa in ya zamana wala taftinni kada ka fitine ni wa huwa al-judd bin qais shine juddu dan qaisu sunan wani mutum da juddu ba jaddu ba an gane ko ya ce ƙala lahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah ya ce da shi hallaka fi jaladi bani al'asfar shin kana da mi an ra'ayinka shi ne hallaka mi ya ra'ayinka ya kake gani saboda ɗan adam in kace mai yi kaza sai ce banyi amma in kace mi an ra'ayinka wani mai kaza sai ce ba matsala shi yasa da Allah ya ce mu annabi Musa ya je wa abi ga Fir'auna ya ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha da yazo ya ce mai fa qul hallaka ila an tazakka hallaka shin kana son ka tsarkaka bai ce mai taho gawartaccen kahiri in gwada ma hanyar Allah mun fahimta ko to sai ce mai hallaka fi jaladi bani al-asfa shin kana ni an ra'ayinka jaladi na ana nufin yaki kai gaba da gaba daga abin da yake bukatar juriya ne wa kun rajulan alal ahwali jildan inji imam shafi'i ka zamanto namiji mai juriya an gane ko nan ba bululi ake nufi ba ni an ra'ayinka kamar ka yaki bani al-asfa an gane ko mutanen ruma ana kiransu bani al-asfa diyan wato kamar a ce asfar shine abin da yake ɗorowa saboda akwai fararen da farin su yayi karfi suka iske kamar ɗoro ɗoro jikin su yake an gane ko ko mu ce masara don wani masara ya sani in an ce john kenan kamar mutanen rasha idan yanzu suna kusa da kai sai ka ga farin su ba fari bane za ka kamar ɗorowa ɗorowa suke lokacin da muka yi karatu a ƙasar libya wanda muka yi zama ɗaki guda da shi a shekara ta biyu da uku da hudu ɗan yankin rasha ne wadda ta rubuce farare ne ko cikin farare in suka zo sai kaga su sun yi fari kwarai da sai sun koma kamar ɗorowa ɗorowa an gane ko to shi kenan jaddu bin qais da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai haka fa qala sai ce inni muhramun bin nisa'i ai annabi ni wato son mata na yayi yawa shine muhram son mata na yayi yawa wa akhsha yace abinda nake tsoro in ra'aytu nisa'a bani al-asfar in ni ga matan su bani al-asfar su kenan wadancan mutanen da za a yakin zakar su Allah asbira anhunna ban iya hankuri sai hankali na shi ɗauku fa'aftatin sai in fitinu ina fata an fahimci ita ko mace tana fitinar ɗan adam ko ba ta fitinar shi haka ibn malik ya ce kan yaro an da fitin mata suna ba da tsoro ga wanda yake wato wanda yake kaunar su an gane ko to dan haka shi ya faɗi wannan ne don mi don bai da niyyar mi bai da niyyar zuwa wajen yaki shi yasa in kana da hankali kai hattara larabawa suna cewa allabibu bil isharati ya famu mai hankali tun daga ishara yake ganewa duk mutumin da yake tsayawa sai an gaya mai magana karara wawa ne mutumin da bai da niyya abu da kayi magana da shi daya ya saba ma alkawali biyu ya saba ma alkawali uku ya saba ma alkawali ko da bai yi maka magana ba ya nuna ma bai da bukata to ka tsaya sai an yi maka magana ba a da bukatar haka sai cikin waɗansu halaye domin shi wani ya fi son ka gaya mai ya jiya saboda ya riƙe shi yasa zai ci gaba da ni wani ya san karya kake yi amma ya kama zuwa sai ka ce mai kai ba a baso ko ba haka nan ba in ka haɗu ɗan ta'adda shi ko abin da yasa son shi kai ka kaskanta shi yasa yake maka wannan domin kai ka riga kai masa karya to lokacin da ka fahimci al'amari ba gaskiya ba ne saboda muna da matsala wani so shi shi dole wawa ne kama akwai wauta tare da shi ya san da ba a dalili amma so shi sai an gaya mishi an ce abin da bai yiwa da kaga mutum na ɗaukowa a azarul kadiba kyale shi ina fata mutunci ne abin da ake so ba wai ka yi magana da mutum ba ku yi fito na fito a'a ka gane menene manufar wani in ka gane manufar wani to in ya baka wahala kai ne kan bakan ka wahala ba sai ko mu fahimta ba in ka gane aqidan mutum ka gane inda ya dosa to in ka ga ya baka wahala kai ne ka so ya baka wahala saboda me yasa ake yin abubuwa na jarabawa ai don a gane da gaskiya da mara gaskiya yanzu a aji in malami ya karantar da ɗalibai yake yi sai a musu jarabawa a ƙarshen shekara wani sai ya zo na ɗai wani ya zo na ƙarshe ko ba haka nan bane daga nan an gane wanda yake da niyyar karatu da wanda bai da ni bai da niyyar karatu to shekara mai zuwa aka zo shi baban wannan yaro kuma ya sake kawo shi a makaranta kuma ya ƙi karatu kuma wata shekara ya zo kuma ya ƙi karatu to na akwai matsala shi uban yana son dole wannan sai ya yi karatu shi ko bai son yi karatu kaga kuɗin da zai biya mishi a makarantu nan yana ɗauka kuɗin shi ne kamar yana zuba su ne gaban zagaye shi duk da yake karatu ne ake yi ba mu cewa abin za a yi amma wato ya kamata ya fahimci cewa wannan yaron ko dai a bincika ko bai son karatu yana da kwakwalwar karatu ko kuma a'a Allah bai bashi ilimin bokon ba a je a nemi wata sana'a a nuna mishi tana yiwa tun ne Allah yi shi wani abu sai a zamna shekara goma a ce sai ya samu shi kuma samun zai yi ba shi yasa in ka fahimci manufa abu turawa da suka gane wannan mutum da ya taso tun shina karami tun aji wani lokacin ma tun nazari abin da suke ce ma jamdan danfa an gane ko nazari school an gane ko kuma ce premier ko primary school sai a tambayi ɗalibi me kake son kaza wani ce yana son kaza sai su hankalta wani ya ce yana son ya zan kaza sai a dibi shin a rayuwar shi yana karkata zuwa ga wannan abin in aka yi jaraba aka gane wannan yana da kokari a kamar mature scientific yana gane su science shi kenan dan ya faɗi a literature sai a ce haka wannan ba fagen shi na ba a bar shi ya ci gaba mu ko yau zaka ga mutum ya zo back sai ko d duk maciyar scientific gaba ɗai ya samu excellent excellent sai a zo literature sai bai samu ba sai a ce ya yi ishuri ka ji wato irin dakwalanci na tsarin afirka mutumin da can wancan wurin inda ake bukata shi ko ina excellent ne nan inda bai da karfin bai ci ba wai sai a ce a yanzu tun da nan bai samu muwayar ba wai a bar shi ne ya sake maimaita shekara yau su babu ci gaba kaga babu ci gaba mutumin da yake kayin back a ya zo literature ko ina ya samu sai an ka zo cikin mat kadai ne an bai samu ba matkin nan dama bai iya ta ba to ita yanzu matkin za ta hana ya ci gaba da karatun shi kaga wannan yana nuna 'yan afirka har yanzu tsarin da muke bi a makamci ne wato har da na turawan babu iya sawa hankali mu dan yi tunani mu gane cewa abu kaza ya kamata mu canza shi wanda ba cin scientific yake da karfi in dai ya kawo su gaba ɗaya yayi nasara to literature ko bai ci ba shikenan mashil hal domin in yatta university kin ba literature kin zai karatu ba to me amfani kuma tsira shi saboda literature kin na afirka shi yasa da kaga abu inda ya karkata to kai hattara kai kokari ka gyara shi ba cewa za ka yi ba a'a dole sai ya tafi akan haka amma ya za ka yi ka kawo gyaran shi mun fahimci wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi haka sai ce ga kaza wai shi shina tsaro shi fitinu da mata to kai kadai ne kake fitinuwa da mata wane ne wanda yake da lafiya namiji wanda bai fitinuwa da mata زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث حد أنبا وما أي سوكا سنة دشاوة shi yasa suke yin aure suna da zurriya walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wama kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah li kulli ajalin kitab dan haka kowa yana son mata amma ka'idar shari'a da abi wajen wajen abinda shari'a ba ta ce ka zama da kakkai aure ba dan nan sai ka shiga luwadi ko madihu shari'a ba ta ce kowace mace ba ka zo ka kai ga jikinta haka sai ka zama mazinaci ƙarshe ka ɗauki cututtuka sai ta ce a'a sha wannan a sa mata dokoki ka yi aure ɗaya biyu uku hudu shi yasa in an ka ce ga malanci an gan shi ya je neman aure ba abin mamaki ba a ga mallan tare da karo shi da abin mamaki ka ji wani an ka ce an ga an ga mallan ya ta yi talle neman aure na rashi su ce kai mallan zai zo neman aure to mallan bai zo neman aure shi mallan ba mutum na ba ko ka tangata ba abin kuma ya bane malam ya nemi aure amma abin da abin kuma a ga mallan yana zuwa wurin karo koko yana zuwa wajen fira ba zancen aure ya kai shi ba ba sani ko mun fahimta ba tawo ala fil fitnati saqatu Allah ce a a ku saurara malamai suna kiran shi harful istiftah da larabci an kace ala sai su ce ku saurara fil fitnati saqatu sun fada cikin fitina marako a ce sakatu fil fitna sai an ka ce fil fitna ta sakatu saboda wannan fitinar da ya ce wala taftinni to sai an kai gaugawan mai masa da sai an ka ce fil fitna ta sakatu sun fada a cikin fitina bi takhallufi da suka ki zuwa wajen yaki ina fata an fahimci wa quri'a an karanta an gane ko saqata kenan da ya ce wa quri'a na sunan ka qira'a ce shadza wa quri'a an karanta saqata kenan ala fil fitnati saqata cikin fitina ya fada da an ka ce alafil fitnati saqatu kuma mutum guda ne ake magana kan shi ina fata an fahimta to ya zamu yi da wannan sai mu ce a'a da shi da ire-iren shi waɗanda suka zauna sun faɗare a cikin fitina saboda sun saba mami sun saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun saba ma umarnin Allah domin Allah ne ce a fita wajen yaki sun ka kiya Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce isar da sako ya isar sun ka ce ba su zuwa shi ko Allah ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim da haka ashe fil fitna ya fada cikin fitina don ya saba umarnin Allah ina fata an fahimci ni kuma ya ishi mutum fitina a ce ya saba mu ya saba umarnin Allah ya saba umarnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimci to don haka da an ka zo da wannan aya wa minhum man yaqulu udalli wala taftinni kenan tana da alaka da ayoyin da suka gabata domin an fara bayani ne kan munafikai ibnu ashur ya kawo cewa ta sabkari akan wadansu munafikai wadanda suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu izini ba za su je wajen yaki ba to shikenan kenan yanzu wa minhum innan damiri in kana son ka gane munasaba zai kana zai koma zuwa ga law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim ash-shaqqa an fara magana kan munafikai tun daga can to wa minhum man yaqulu udhalli wala taftinni kenan daga cikin su akwai wanda zai faɗi wannan magana duk da yake dukkan su sun yi zaman su amma ba kowa zai ce idhalli wala taftinni ba ba sani ko mun fahimta ba kaga munasaba ta bayyana tsakanin mi tsakanin aya da aya in ka duba cikin mawsu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab sai suka kawo asbabun nuzul guda hudu karkashin wannan aya na farko sun yi riwaya ne daga Jabir dan Abdullah an gane ko wanda ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya juddu wanda muka ce sunan shi juddu bin qais hallaka fi jalali bani al-asfar har ya kawo shi shine mai jalali ne ya kawo shi sannan kuma ibnu ashur ya ishara zuwa ga wannan sannan idan muka duba asar na biyu na abdullahi ibn abbas an gane ko shi ma da suka kawo shi yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yakin tabuka yace ga juddu dan kaisu hallaka fi banati fi hallaka fi banati bani al-asfar to kaga nan can fi jaladi bani al-asfar wagga riwaya ta abdullah ibn abbas hallaka fi banati bani al-asfar hallaka fi banati al-asfar shin kana da mi an ra'ayinka ga matan wato bani al-asfar wadancan mutane rumawa to nan kaga sai wani ce to an samu matsala ko ba haka nan bane na an ce ya kana an ce mata kuma me ya alaka a ce ai ai mishi zancen mata ko ba haka nan bane a ce mishi ƴaƴan su bana ai ƴaƴa ne mata ko to me yasa aka kawo wannan a'a kwadaitarwa ne daga ganima domin in an ka je aka yi yaki aka samu ganima za su sami su kuma za su sami su ba to dan wani shi fahimci inda an ka sama gaba sannan akwai riwaya daga Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma dai kan Judd bin Qais ne tace nazarat fil Juddi bin Qais an gane ko sai riwaya ta Dhahhak ina fata an fahimce ni riwaya ta Bahak shi ma ya faɗi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai je zai ji yaki an gane ko nafzur rum yace za mu je mu yaki rumawa insha Allah in Allah ya so wa nusibu banati banil asfar za mu samu matan su dan a kwadaitar da mutane ba wai dan saboda mata ne za a je a yaki ba amma dan a kwadaitar da mutane ga ganima ina fata an fahimci ni sai wani mutum daga cikin munafikai yace kad alimta hubbi lin nisa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san son mata na ya yawa fa adilli kabar ni in zama na gida wala tukhrijni kakkabar ni in hita fa nazalat al-aya sai aya ta sabka to wanga athar na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha da kuma athar na Imam ad-Dhahhak wadanga athar kin sanadin su bai inganta ba an gane ko in ka diba cikin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na Imam Suyuti ba ad-durrul masun ba akwai ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun as-samin al-halabi shi yana magana ne kan qira'at da nahwu na Qur'ani shi ko ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na imam suyuti yana magana ne kan mi kan athar kin da an karwaito kan fassarar wata aya ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga salaf ba sani ko mun fahimta ba shi kuma ad-durrul mansur na imam suyuti yana buƙatar ka nemi taba'a wanda an kai tahqiqin athar don ka gane wanda ya inganta da wanda bai inganta ba musamman taba'a ta wato darul hijra in ban manta ba an gane ko ustazu doktor hikmat bashir wata rana wani kane mu ne karatu a jami'ar madina muke tambayi shi taba'ar da aka yi tahqiqin an gane ko athar kinta ta imamu suyuti ta wannan ad-durrul manfur ina ganin yake cewa a bincika akwai taba'a ta darul hijra in ban manta ba haka yace ina fata an fahimci to kaga dai wannan ya tabbata cewa asar guda biyu su sun inganta da asar na Jabir bin Abdullah da asar na wato abdullahi bin abbas sun nuna cewa ga jaddu dan kaisu ne wanga mas'ala ta faru ban sani ko mun fahimta ba to magana ta riga ta kare shi ma asar na aisha haka yace da kuma asar na wato mujahid amma su ba a samu sanadin su ba har yanzu kenan suna nan matsayin ba su inganta ba to amma ai babu matsala in guda ya inganta kuma duk ma'ana guda ce ko dari abu su inganta bayan shi ba duk dai bukata ta biya wanda haka ne ake son ɗalibin ilimi ya tattauna akan mas'ala ta ilimi rigima ba ta warware matsala hujja ita ce ke warware matsala duk rigimar da an kai ta duniya karshe sai an dawo an yi sulhu da an kai yakin duniya na farko sai da an ka dawo an kai sulhu akan tebur da an kai yakin duniya na biyu sai da an ka dawo an kai sulhu yanzu ma turawa da suka so su taba putin su zalunce shi to iskanci kuma muna aka mashi yan afirka da kasashen larabawa mu da bamu da makamai yanzu da yadda kake sai suka ce a zo a tattauna ya ce ni bai yadda ba saboda sun gane yanzu da kulli da kulli ba ta yi da bindiga da bindiga ba ta yi da nukiliya da nukiliya ba ta yi da fawa da fawa ba ta yi sha'ir ya ce wa sharru in talqahu bil khairi diqta bihi zar'an wa in talqahu bil sharri yanhasini wan nasu in zalamu al burhana wa tasafu fal harbu ashda ala ad dunya min as salami a muguwa in kace kullun lahiya zakai da shi ba ta yi shi yasa aka ce kare ya san gidan mai babban sanda ko ko kura ta san gidan mai babban sanda saboda in ta zo ta san bayani amma in ta gane babu sanda wallahi shi kenan shi yasa akwai waɗanda wallahi sai da makami ko gwamnati da kaga ta yi gidan kaso ta nemi sojoji da yan sanda da jami'an tsaro ta gina su ta ba su wake sun ci ta ba su makamai saboda akwai wanda in ba da waɗannan ba wallahi tallahi ba azan lahiya a dole sai an yi tattalin bala'i sannan aka tukuɗa wani bala'i suna nan an ba su farmasiyon sun ci wake sun koshi in ba ba yanzu ba da musulunci ya shiga da taki aka yi musu baka sallah baka salata baka cin abin mai sallah sai ka ji su suna waka laccizu mai shekara arba'in shina waka katta na amsa wai abinda suka jira bela ishe faru a fitar da su abu biyu an ka koya musu yadda za su kashe da yadda za a kashe su shi kenan me an ka koya musu daban da wannan yadda zai kashe wadda za a kashe shi shi yasa in sun dawo daga mission ba a magana kowace mijinta bai dawo ba ta san ta shiga ta kaba in baka san wannan ba matar soja kenan to almuhimmu dai Allah ya ce wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin lalle ita jahannama tabbas la muhitatun mai kewayewa ce bil kafirin daga kafirai na fata an fahimci ni la mahisa lahum anha ba su da makawa shine la mahisa dan Allah ya ce wala yajiduna anha mahisa ba su da makawa sai sun shiga wutar jahannama ina fata an fahimci ni kaga sun fada a cikin fitina ta duniya kuma sun fada a cikin fitina ta lahira kuma don mi wannan ya same su saboda sun saba ma umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimci ni to yanzu wannan shine abin da muka kawo cikin jalaleni sai mu dan koma cikin wato bayanai da ake dan karawa wani lokaci saboda mi saboda wato a samu fa'idar da take karkashin irin waɗannan ayoyi malaman har da qur'ani suke cewa cikin ƙur'ani akwai wa minhum akwai fa minhum na fatamci ne shi minhum ɗin nan akwai inda fa'un ta gabace shi an gani ko akwai inda wawun ta gabace shi akwai inda babu wawun babu fa'un to waɗanda masu wawun da fa'un in tun da kansu muke magana sai malamai suka ce in ka diba cikin alƙur'ani wa minhum inda wawun ta gabace minhum guda 26 ne a cikin alƙur'ani guda 26 na farko inda zaka fara samu shi cikin alkur'ani cikin suratul baqara wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun kaji inda zaka fara samun wa minhum na farko a cikin alkur'ani mai girma ina fata an fahimce ni to na ƙarshe kuma suke cewa za a same shi ne wato a cikin suratu abin suke kira wato suratu muhammad ko suratul qitar an gane ko wa minhum man yastami'u ilayk hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma ma za qala anifa shi ne awwa minhum na ƙarshe shi a cikon na 26 ka'ida ce malamai suka faɗa in ka ce ka gano akwai kuskure sai mu ce wato bismillah jero muna inda kuskuren yake in ka ce 25 na so rago sai mu ce a'a sun ce 26 na a kawo su in ka ce katin mana 27 sai mu ce kawo shi sai mu lissafa mu gari ba shi kenan ba ina fata an funce ni sannan kuma sai ka yi hattara wa minhum man yastami'u ilayka guda biyu ne akwai wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladhi utul ilma madha qala arifa akwai wa minhum man yastami'u ilayka a cikin suratul an'am an gane ko waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin sai kuma cikin suratul yunus shi ko akwai wa minhum man yastami'una ilayka ba man yastami'u ilayka ba Allah rama mai haddar Qur'ani kai hattara musamman yanzu da ake cikin Ramadan ana salloli in kai kuskure wadansu sai sun kamo ka mun ji wannan ko to sannan kuma malaman har da alkur'ani suke cewa faminhum faminhum shi kuma guda goma sha ɗaya ne ina fata an fahimci na farko shi ne cikin suratul bakara faminhum man amana wa minhum man kafar can tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau sha'a Allah ma iqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar shine na farko an gane ko to wannan shine na farko inda shi da minhum dinna na ƙarshe kuma inda zaka same shi wato a cikin suratul hadid ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب كما كان بني فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون كاجد da adadin su yake a cikin alqur'ani wannan don tantance har da ne kuma don gyara har da dalibi an gane ko to to amma idan muka zo mun ce wa minhum guda nawa ne guda 26 a cikin alqur'ani to ita suratul tauba guda hudu suka zo shi minhum din nan wani lokacin yana iya zakuwa yana nufin muminai an gane ko sashen muminai wani lokacin ya ce minhum yana nufin bi sashen kafirai misali an gane ko ko in min bayaniya ce tana nufin dukkansu na fata an tunce ni wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima nan min bayaniya ce tana magana sahabbai ba sai ko mun fahimta ba to amma a cikin suratu tauba rike da kyau duk in ka ji minhum ba ta nufin mumini ba ta nufin kafiri tana nufin munafiki nan na muke kuma waɗanda sun ka zo minhum a cikin suratul tauba guda hudu ne kawai ba sani kuma fahimta ba a cikin suratul tauba minhum guda hudu ne kuma dukkan su munafikai suke nufi na farko inda Allah ce wa minhum man yaqulu dhalli wala taftinni wa ake nufi munafikai na biyu wa minhum man yalmizuka fi sadaqat ko man yalmizuka a wata qira'a a wata qira'a في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون نأكو أنقالكو ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم نهر نكرششني ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون القرآن كنا ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم التي تبس جهنم لمحيطة ذات كوي بالكافر لك كافري آيوين سكنون جهنم ذات كوي أغابة كافري سنة ديوة أسماء القرآن مجرمة كديبة تكن العظم النبير ذاك دوانا شيخ محمد الأبيد الشنقيطي يكاو آيوين ساشي لك تكنسو yake cewa Allah ya ce wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin yasta'jiluka yasta'jilunaka bil adab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin yawma yaghshahum al adab min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun kuma Allah ya ce inna a'tadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha kaga ta kewaye su law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun sanna Allah ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash ghawash sama mihadun ƙasa ta lullube su ta ko'ina sannan kuma ce inda ha alaihim mu'sada za a liƙe suna ciki an riga an ƙari da haka wuta za ta kewaye su ta ko'ina in kaji an ce wata gaba na ana so an nuna ma inda wuta za ta taba ne wata gaba amma jahannama ta ko'ina za ta haɗa su Allah kan mutsari da ita bil kafirina da kafirrai kafirrai wannan ya nuna munafikai kafirai ne da Allah ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kuma yace innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira yace inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a kafircin ne ya bambanta su wadancan kafircin su ya bayyana su ko wadancan kafircin su ya boye a nan kuma kafirina ismul abin nan ne wato jama'u muzakkar salim ne al kafir ko jahannama za ta kewaye kafirai ngane ko to na an kama gaji mata fa babu mata yan wuta hadisi ya zo mini ne akaru hadabu jahannam mata ne ko to an bai ce fa inna jahannama la muhitatun bil kafirin wal kafirati ko ba karan bane a to shikenan kenan su mata sun fita a nan at-taghlib za'i jiya mun yi bayanin wannan yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in bai ce min al-khati'ati ba kenan wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin tunda kafirai ne magana ta riga ta kare mata sun shigo ciki ko kuma mu yi aiki da ka'ida ta usulul fiqh ai Allah yana iya cewa wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bihim ai ana iya cewa haka ne amma sai anka ce bil kafirina don a nuna maka illar da tassa an ka ce jahannama za ta ce su shine mi shine sun kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wataala ina fata an fahimci ni kenan wato limaza tuhitu jahannama bihim li'annahum kanu kafirin Allah ce wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin Allah kai mu da tsari malamu ji aya ta gaba Allah ce in tusibka hasana in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون
إن كذب جلالين إن تصبك حسنة إذا ما يكوت السابيك أصابه يصيبه كما كان بني idan mai kyau ta same ka mai jalalin ya ce ka nasrin kamar nasara an je wajen yaƙi an ci nasara kamar misali kamar badar da aka je aka yaƙi Allah ya bada nasara ko ba haka ba wa ganimatin da ganima ko da ba a je yaƙi ba an ka je an ka yi wato abin nan aka je aka kewaye kafirai suka gudu misali aka samu wata ganima to tasuhum sai ta bakanta musu da rai dama makiyi in an ce ka ci nasara mi zai ji bakin ciki shi yasa ba kowa kake gaya ma nasarar da ka samu a rayuwa ba na fata an fahimci ne ya zo cikin hadisi ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman bukatocinku an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi ku nemi wato neman cin nasarar bukatocinku da boyewa domin idan kana faɗa ba mutane da yawan mutane ba sa son ka kaga zaka samu matsala sai ya zama to ka zama kanka makiya masu yawa kullun ya zama to waɗanda zaka iya faɗa ma abin da kake son yi yan kaɗan ne waɗanda kuma kana ganin cewa cin nasarar ka cin nasarar su ne babu wani abu na fata an fahimci ni amma in kana gaya ma waɗanda ba sa so an samu matsala to shine in tusibka hasanatun tasu'u in mai kyau ta same ka sai ta bakanta musu da rai wa in tusibka musibatu in ko musiba ta same ka shiddatun tsanani ma'ana kenan wani abu yazo ya qulu qad akhadna amrana min qablu sai su ce ai mun rike al'amarin mutum gabani na fata mun fice ni bil hazmi mun daure al'amarin mu hina takhallafna da mun kai zaman dama mu tun da mun kaji an ce za a fita mun san abin ba zai yiwuwa ba a ce yanzu irin wannan runduna ta kafirai yakin tabuka ku ba ku san wuri ba ku tashi ku tafi dan kuna wawaye an zo an tai an tai da hankalin ku su waɗannan mutane ake yaka kai ka taɓa jin a tarihi an yake su an ci nasara akan su dama mun san wanga al'amarin bai bai zo da alheri ba amma su tai tunda sun ce suna iyawa ga su sun ce Allah ke bada nasara wai kaza kaza kaza kaza kaza to Allah shi ba su nasara shi yasa mu rike da kyau duk abin da za ka yi a duniya duk abin da za ka yi a duniya karatu ne kasuwanci jagoranci ne a'a wani abu ka tunkara ka yi kaɗan duniya kullum ka ci nasara kuma bai yiwa kullum ka faɗi to shi yasa idan ka tashi yin aiki ka yi hattara akwai wanda yake ce ma kada ka yi shi iya ilimin shi ya sani yana nuna maka abin nan bai da kyau tana ya sa abin nan bai da kyau amma kuma sai ka tsaya kai tunani wani kuma yana ce ma kada ka yi saboda shi ba zai iya yi ba amma idan ya ce ma kai yana ganin za ka samu nasara ka bar shi sai nuna maka abin da bai da kyau mun gane wannan da kyau to sannan kuma duk abin da za ka yi a duniya abin da kamata ka fara dubi shine shan alkhairi ne ko sharri in alkhairi ne kawai ka je ka yi in ka ci nasara Allah ya baka in sharri in baka samu nasara ba haka Allah ya so in sharri ne kuma kada baka je ka yi don ko ka yi ka ci nasara sakamako zai mi zai dawo maka ita duniya Allah bai yi ta ba kullum a yi daidai ko kullum a faɗi to babban matsalar ƙasashen afirka da ƙasashen larabawa abin da ya sa ba mu iya ci gaba a ilmance da tafiya al'amuran saboda an yarda da daɗinka amma ba a yarda da kuskurenka ba wani daga cikin abin da yake cewa shi ɗan adam kamar babban abin ga itanya ce ko bishiya iccanya ce ana shan inuwarta shekara ɗari ana ɗiba ‘ya'yanta ana ci shekara ɗari mutane suna damuwa amma radda ta kwaɗi ta ba da bim sai a ce yau ta kai ƙasa to haka mutane suke in kana karantar da mutane in kana jagorantar mutane in kana yi mutane alkhairi kullun sai su dibi wannan alkhairi radda ka yi kuskure ɗaya tana yawa ba kuskure kai ba wani abu na yazo shi ne bai fahimta ba sai ya ɗauki wannan kuskuren shi zai yaɗa wannan shi ne abin da ya lalata muna zamantakewa ya lalata muna tafiyar ƙasashenmu da tafiyar da'awanmu malami zai zo ya gabatar da karatu shekara ɗaya biyu uku hudu wai wani shina nan sai ya shekara goma sai ce to cikin shekarar nan goma da ya shina tafsiri mun samu kuskure goma sha bakwai shekara goma kai yanzu kuskure goma sha bakwai ɗaya ka ta nemo to me yasa baka kawo an ka gyara ba kuma sannan ka ce kai tallata in dai har addini kake son ya ci gaba ribi mutanen kasar libya ina bada misali gaddafi shekara 42 yana mulki sai faransa da turawan amerika sun sun ce ai ba mutumin kirki bane to addini sun sumi suka taɓa yi ma libya damuwar ko ba haka nan bane amma sai aka ɗauka aka yada aka ce ai shi ba mutumin kirki bane aka je aka yaki aka rubuta ƙasar za ka isa kuma kasashen musulmai yanzu nan irin abin da turawa suke yadawa ai larabawa sun yi kaza ai zamanin bauta an yi kaza an yi kaza mu ba wannan yadda ne mu ba ina fata an fice ni yanzu cikin halin da ake ciki kun ce larabawa misali ai akwai tsarin bauta cikin kasashen larabawa ku yanzu har yanzu colonization kuna kun ka zo kun ka mallaki duniya gaba ɗaya kun ka maida ta bayu kun ka maida su bayu haka ne ko ba haka ba to da wanda ya dauki mutum guda ce wanga bawa na ne da wanda ya dauki duniya gaba ɗaya ce duk bayan shi na wani na yin barama ina fatan kuna kuna fahimtar juna ba wai muna goyon bayan wani shi rashin gaskiya bane amma su turawan wayo gare su su laifin su suke koyewa sai su nuna na wani to yanzu wani sai kaga shi a lokacin da ake ruguza kasar Libya yana goyon bayan turawa ina fata an fahimci ni to kai yanzu misali mu dauka dan Niger dan Najeriya muna Niger da Najeriya kana goyon bayan Faransa ta kare da Gaddafi mun ji ko to Sarkozy a lokacin Sarkozy ne nan cikin Nijar muna da masallaci babban masallaci na Nijar na ƙasar Nijar wanda ake takama da shi sunan shi Mosque de Kadhafi ko masallacin Gaddafi kuma a Najeriya Gaddafi yayi masallatai har yayi babban jami'a ya so ya kare ta a Kano bai a samu damar gabatar da wannan ba mun ji wannan ko to gwada mini Mosque de Sarkozy gwada mini Université de Sarkozy o Nigeria babu waɗannan tambaɗaɗɗi kafin reza ka fifita akan musulmi da musulmi yayi kuskure ai musulmi ko yayi kuskure yayi kuskure mun yarda ba mu cewa ba su yi kuskure don su ba masu mai bane amma to su waɗanda sun kai muna mulkin mallaka da ɓannar da sun kai da abin da za a ce waɗanda sun yi wanne ne yafi na fata ana fahimta ta don haka waɗannan tura mu yi hattara da su duk musulmin da ya kuskure Allah bai ce mu ce daidai bane sai mu ce kuskure na amma ɓannar da kai kafiri kai yi ta lumka linkin balinkin ta wancan ɗin don haka ban zaɓen ka kai kafiri wanda bai sallah in bar musulmi wanda adda kuskure don kuskuren musulmin nan ƙare in tafi da shi da in ɗauki kafiri wato pagan to mi za a yi da arin lissafa to wannan mu san shi in muna son mu ci nasara shi yasa da yawan afirka abin da yasa ba mu iya aiki saboda kullum kuskuren mu ne ake kallo yau in kayi ma mutum dubu na alkhairi sharri guda ne yake riko kan shi to kaga wani in yaga abin da kun kai ma mutane yanzu misali wani in yaga irin yadda yan libya suka yi ma gaddafi duk irin kokarin da yayi na libya ta ci gaba yau gashi sun zo sun yi shugabanci an kashe shi wani kyauta in za a bashi mulkin libya wallahi bai su tunda ni ba ban zuwa in yi shekara arba'in ina gina ƙasa rana guda wani ƙaton kaddara shi zo ce muku ni ba mutumin kirki wani ko da ku yaƙi bai yiwa in zo ina karantar da ku shekara goma sha biyar ashirin sai wani zai ce muku a ai ban san komai ba shi kenan sai ku yarda bai yiwa ina tare da kai shekara ashirin talatin muna mu'amala yau kawai wani zai zai ce maka mutumin nan ba mutumin kirki bane suka yarda yau ni zaman da ni da kai ina ilimi na ya an kai ban gane kai ba mutumin kirki bane don haka muna da karancin tunani kuma wannan yana daga cikin abin da ke rusa mu da al'amuranmu shi yasa kuna ganin duk wanda yake son shugabanci a Afirka in ya lura a ƙarshe sai ce baya so saboda duk kokarin da zaka yi na kawo ci gaba sai a yi ta mututtilawa mututtilawa da an baka jagorancin ba a ma barin a gani shin ka gane da abin yake ya zaka yi ka kawo gyara pap pap turai din ba rana guda aka gina ta ba bai yiwuwa da kasashen larabawa da kasashen afirka su zan turai rana guda ginin ƙasa da al'umma abin da ke na buƙatar lokaci amma a other foundation foundation bas ko base na ci gaba amma kana son nijar ta koma kamar turai ko amerika kun fai kudu akwai gare mu ya kamata mu zama tunani mai kyau su kasashen nan ga hanyoyin da suka fi suka gina kasashen su mu ma mu waɗannan hanyoyin muna ci gaba akwai 'ya'yanmu akwai jikokinmu ba da gare mu rayuwa ta ƙare ba Allah ya kyauta وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا سوتي من رجع الأمر مو بالحزم لوكتين دمونك أولي ديا حين تخلفنا منك تي بام أزوا أنغاري كو من قبل كنا من قبل هذه المصيبة من تي داما idan aka shafe abinda an kai qablu idafa zuwa gare shi sai zaman to za a barta a matsayin mi a matsayin mabniyun ala dhammi ko wani lokaci lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ka gani ko to anan kuma sai ce yaqulu qad akhadna amrana min qablu aslin ci min qabli al-musiba kafin wannan musiba qabla hadhihi al-musiba in ji mai jalalaini wa yatawallaw za su juya su bada baya wa hum farihun suna farin ciki bima asabaka game da abin da ya same ka to dama haka ake ganewa in alkhai in tusibka hasanatun tasuhum in tusibka hasanatun in mai kyau ta same ka tasuhum za ta makanta musu dare kinan ba masu imani bane shi ko mumini in in tusibka hasanatun in mai kyau ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minana za ta yi za ta gyara musu dare an gane ko ka ce la tasuhum ai ba za ta makanta musu dare ba tunda su mumine ba sa yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mummunan fata ko ba haka nan bane wa in tusibka musibatun in kuma musiba ce ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mumini bakin ciki zai ji bai cewa ya qulu qad akhadna amrana min qablu wa tilahum farihun shi yasa in kana son ka gane musulunci da bakin ka dunna na mizani kenan da an cewa ne bai da lafiya sai ka ji mutum ya ce ah alhamdulillah kadan ya gani ka san ko ne iri na an cewa ne bai da lafiya sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya bashi lafiya Allah ya ga kafara ka san inda zaka aje shi ko cikin diyanka in baka anniya ba sai kaga irin wanka ko cikin matanka sai kaga irin wanka duk mutumin da in wahala ta zo yake gudun ka koko in kai samu abin farin ciki ya bakin ciki in ka samu abin bakin ciki ya farin ciki wannan ba ba mutumin tafiyar kan bane inna sadiqal haqq man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak wa man idha raybu zamani sada'ak shattata fika shamlahu li yajma'ak inna sadiqal haqqa man kana ma'aka inji sha'i abokinka da gaskiya shine wanda yake tare da kai wa man yadurru nafsahu li yanfa'a shine wanda yake cutar da kanshi dan ya amfane ka wa man idza raibu zamani sada'aka shine wanda raibu zamani musiba ta zamani sada'at ta tsage ka ma'ana ta dame ka kenan shattata fi ka shamlahu shattata sai shi warware shamlahu abin da ya tara na kuɗi ko na al'amuransa li yajma'a shi ko dan ya taro ka haka ne ake gane masoyi amma kawai mutum sai ya zamanto in duniya tana buga shi mai mulki ko mai kuɗi ko wanda jama'a suke tare da shi galibi in ka sa dan abin duniya mafi yawanci wanda ke zuwa su kewaye kama masu kaunar ka bane kai ko saboda suna ce ma sai kai ko kaza sai ka manta da mutanen ka na asali na gaskiya sai musiba ta zo ba su sun wace sai kuma ka dawo ka ce kana son mutanen nan waɗanda kake ganin cewa da su ka watsar da su ya ba ida wata tafiya haka ya kamata a gudu tare aini a tsira tare to wannan shi ne sifofin munafikai da da Allah subhanahu wataala ya faɗa abinda za mu ƙara a ƙarƙashin wannan aya in tusibka hasanatun tasuhum Allah subhanahu wataala a cikin hadda alqur'ani ba in kin diba cikin suratu ali imran akwai aya mai kama da wannan an gane ko in tamsaskum hasanatun tasuhum kina abin bai tsaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi na an kai gare shi ne an gane ko saboda shi ne jagora amma kuma mu'minnai irin haka take gare ku in tamsaskum hasanatun tasuhum in mai kyau ta same ku sai ta bakanta musu da rai wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha in mummuna ta same ku sai su ji dadi akan ta mun fahimci wannan to amma can na farko a cikin suratu ali imran in tamsaskum ne amma wa in tusibkum shi ko nan cikin ali cikin suratul tauba duka in tusibka in tusibka ne in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw hum farihun ba sai kun fahimta ba kaga hadda alqur'ani ka samu wannan to sannan kuma in har in musiba ta samu manzo za su yi farin ciki to kenan ba mu'minai ko ba a kawo su ba haka ne ma in ta sahi mu'minai amma ga shi san Allah ya faɗa cikin suratul ali imran qarara ba sai kun fahimta ba wanda yake nuna ashe ba su kaunan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba su kaunar ku kuma abin da yasa ba su kaunar ku saboda imanin ku ina fata an fahimce ni shi ko wanda bai kaunar ka saboda imani in ba musulunta ya ba ko ka kai ka bi addinin sa babu zancen soyayya كل العداوات قد ترجى ازالتها الا العداوه من عاداك في الدين na fata kun cin duk adawa ana tunanin ta kare in dai adawa ce don wani abu na duniya amma banda adawa ta addini sai dai in musulunta ya shigo addini ko shi mutum ya tambade wal iyadu billahi bi addinin su na fata kun cin anan sai malaman balaga suka ce to kudi ba da yake shi manzo shi ke raya ku da wahayi sai an ka ce in tusibka hasanatun in mai kyau ta shafe ka domin komi karamcin abinda manzo ya samu sai su gane shi ni sai su gane shi babba wa in tusibka musibatun kuma shi manzo ba sa son karamin musiba ta same shi sai babba amma wajen mumin ne sai an ka ce in tamsaskum hasanatu in dan amfani kaɗan massa ya dan shafe ku ta su'uhum sai kwatanta musu gane amma wa in tusibkum sayyi'atun in musiba ta same ku saboda musiba ba su son ta zo ya kaɗan so su kai aji an ce sun hada wani rami gaba ɗaya don an ƙage da su makamin ƙare dangi na fata an fince ka ji bambanci tsakankanin su to wannan abubuwa ne da Allah subhanahu wataala ya faɗa kuma wannan yana nuna musiba Allah ya faɗi cewa da su mumin ne da wa da wa da wa in kaga musiba ta same ku to abubuwa ne ku dawo ku yi karatun ta da su ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وبهكذا بني ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم وبما كسبت ايديكم او تقرا باب فاء ويعفو عن كثير an gane ko wato idan dai mai kyau ta same ka ka duba ka gani akan da'a ka ba akan da'a ba in mummuna ta same ka ga dawo kai karatun ta nutsu ka bar cewa a'a saboda wani na ko kaza tana yiwa laifuffukan ka ne suka yi maka yawa shi yasa fir'auna an yi ta jarraba su marmakon su dawo su yi karatun ta nutsu sai su ce a'a saboda annabi Musa yana cikin suna saboda kaza saboda kaza saboda kaza a'a shu'umcin zunubin ku da abin da kuke aikatawa muna so Allah ya kawo da saukin rayuwa ga Allah babu saukin rayuwa ba komai bane amma shi mun dawo mu dokokin Allah muna aiki da su ko kowa ya mai da musulunci da bakin masallaci an ƙari makaranta da an ƙara karanta Qur'ani an ka ƙara tafsiri kuma sai kowa su shiga zuwa abin da ga dama na Allah ina fata ku ni shi yasa su kafirai Allah yake faɗa in musiba ta same su ko mummuna su ba sa ganewa wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik ina fata an fahimce ni su sai su danganta ta zuwa ga wanda ba sa so haka fir'aun ne ma annabi Musa wa laqad akhadna ala fir'auna bis sinina wa naqsin min ath-thamarat la'allahum yadhakkarun fa idha ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun kaji yaqulu qad akhadna amrana min qabl suta'a amu da amur rigai mun mun yi mai hishe mu na fata musu ne to munafiki kenan kuma ayoyi da dama sun bayyana irin waɗannan ɗabi'o'in nasu suna da yawa wa inda minkum laman la yubti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya id lam akun ma'ahum shahida wa la in asa- asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka allam takun bainakum wa bainahu mawadda ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima haka ne duk inda ka diba haka ne sifofin munafikai in ta yi daɗi su ce kaza in ba ta yi daɗi ba su ce kaza wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin ta sifofin su da Allah fada a cikin suratul bakar kan kamanta akwai irin wannan yakadu al-barqu yakhtabu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi adaa da an ji daɗi cikin musulunci shine hasken mashaufihi wa idza azlama alaihim qalu da sun ji an samu wata matsala su ce kai addinin gaba na gaskiya bane al'ani ya gama magana alramma lokaci ya tafi amma ba karanta wannan aya kullun yusibana
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون aya ta 51 a cikin jalalai ya ce kullahum kace da su lan yusibana ba abinda zai samu mu illa ma kataballahu lana sai abinda Allah ya rubuta muna isabatahu ya same mu an gane ko ba abinda zai same mu sai abinda mi Allah ya rubuta zai same mu an gane ko ya ce to kuma huwa maulana Allah shi ne majibincin lamarinmu nasiruna mai taimakonmu wa mutawalli umurina kuma Allah shi ne mai jibintan lamarinmu ko ba haka bane wa alallahi ga Allah ne kadai alallahi ba a cewa sama Allah na fata ofici domin ala a larabci tufidu mi tufidu listi'la to amma la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan ba wani abu da zama sama Allah wa ala Allah sai ka ce gun Allah ko wajen Allah falyatawakkalul mu'minun mu'minai su dogara an gane ko domin ba ya tawakkalul mu'minun aka ce ba a falyatawakkalul mu'minun ba asalin magana falyatawakkalul mu'minuna ala Allah amma sai anka ce wa ala Allah an kai at-taqdim wa at-ta'khir an nuna maka ga Allah kadai ya tawaffal ya tawakkalil mu'minun mu'minnai su dogara kenan kab ku dogara ga wani in ba Allah subhanahu wataala domin duk wanda zaka dogara gare shi yana iya kasawa ko ba kana bane akwai abin da ba zai iya ba shi ko inna Allah ala kulli shay'in qadir duk wanda ka dogara gare shi in ba Allah ba akwai lokacin da zaka shiga cikin tsanani yana iya taimaka ma amma bai sani ba shi ko wallahu bi kulli shay'in alim sannan duk wanda ka dogara gare shi in ba Allah bane yana iya mutuwa ko ba kana bane Allah ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut shi yasa duk wanda ka dogara gare shi in ba Allah bane wato ka jawo matsala ibn ashur da yazo kan wannan aya yace talqinu jawabin nan Allah ya lakkana ma annabi shi jawabi amsar da zai bayar li qaulihim qad akhadna amrana min qabl da sun kace mun rike al'amarin mutun gabani ba suna ganin sun tsira ba ko ba haka nan bane to ga amsar da zaka ba su kullan yusibana illa ma kataballahu lana kar ku sa tsammanin mun wannan abin ya bakanta mu da dai a'a ko da ku ko ba da ku ba ko kun zo ko ba ku zo ba lan yusibana illa ma kataballahu lana kuma ba za ku iya tsere ma abin da Allah ya rubuta muku ba alladhina qalu li alladhina qa'adu wa qalu li alladhina wa qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu to qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin kuma ku tunkuɗe makan ku mutuwa wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne mu'minai wato suke dogara wagga aya tana da wato bayanai masu yawa amma abin da ya kamata mu kara kafin wato sai mun bambanta tsakanin tawakkuli da tawakkuli ya an ce at-tawakkul shine wanda ya dogara ga Allah kuma ya yi riko da sababi wanda mas'ala ce wadda tana buƙatar gobe in Allah kamar da mu dan ƙara bayani kanta at-tawakkul shine kai zaman ka baka aiki kuma ka ce abin da kake buƙata na rayuwa ya same ka wannan kuskure ne na fata an fahimci ne Allah ya ce ka riki sababi ka yi riko da sababi ka je ka yi aiki amma shi ke bada nasara amma wani sai zai ce a shi zaman shi zai yi ai ba sai ya yi aiki ba kuma ya samu nasara wannan bai dace ba ina fata an fahimci ne in ka ɗauki irin wannan aƙida sai ka zo ka samu matsala don saboda sha'ir yake cewa wato tawakkal ala rahmani fil amri kullihi ka dogara ga dogara ga Allah a cikin al'amari wala taksalan amma kakkai kasala bil ajzi yawman anil talab kakka yi kasara wajen nima kakka ce na dogara ga Allah sai kai zama abu ya same ka a wannan ba gaskiya bane tura daga cewa ku yarda da wannan in mun kai da wannan kenan sai su su yi aiki mu ba ma aiki sai su ci gaba ba za mu ci gaba ina fata an fice ni sha'ir yace alam tara anna Allah qala li maryama baka gani ba Allah ya ce ma maryam wa huzzi ilayki al-jiz'a yasaqatu ar-rutab ki jijjiga wannan icce sai ya zo abin nan di kututturen dabino ko sai ya'ya su zubu وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رقبا آه، جنية كو تساق- تساقط عليك كده وإيدا بن بن يتشي ولو شاء أن تجنيه من غير حزه دا الله ياسو مريم tajniyahu ta ci shi shine tajniyahu malaman zaure sun ka ce dashe shine ka samu ƴaƴa itace ka ci yace to la- janatu da kawai sai ta gane shi gashi nan ya ƴaƴa iba idan ta yi an gane ko wato walau sha'a an tajniyahu min ghairi hazzihi janatu walakin kullu shay'in lahu sabab komai yana da sabab me yake nuna da Allah ya so ba sai ta jijjiga ba dan yayi zamanin kawo mata abinci ba tare da sai ta jijjiga komai ba كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال ايه يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب yan uwa musulmi lokacin mu ya matsa wannan aya ta lafi sibana illa ma kataba Allah lana tana buƙatar ƙarin bayani insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah ya kaddara ya ba mu iko za mu zo mu dora akan inda wato muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh